أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ حسب قوله تعالى wato daidai da faɗin Allah ta'ala inna fatahana laka fatan mubina wanda wannan dalili shi ya sa aka ce masa alfatin lima ogulin walfatin ya lima sabak kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa walfatin nabiyyi nasir alhaqqi bil haqq kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce masa wa yansabakallahu nasaran aziza kuma yake in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum wal hadi ila siratikal mustaqim kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala shine mai shiryarwa ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim amma wannan jira shiriya ila siratin mustaqim din sai ya dauka ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hurufu na ta'kidi sai sai wala kira la ya di mai sha Allah siratin mustaqim amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa inna la to anahu inda duk aka kawo waɗannan to an kai matuƙa wajen ƙarfafa al'amari wawu dai ba wawu al'adafi ba ne wannan wawu ce ta ƙafan wallahi ma'ananta wa wallahi inna na tauhidi ne da ta'akidi da ta haƙiƙi duka innaka sai kuma an samu lamu kuma aka sake jefo ta la tabbas wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim to shi yasa ana wannan salati ma aka ce wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi salatin yace shi ma kuma dangin manzon Allah su samu wanda suna da haƙƙi manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya bukatan mu biya shi abin da ya zo da shi amma in za mu biya shi ma abin da za mu yi shi ne mu girmama masa danginsa aka ce kul la as'alukum alayhi ajran illa to illa tana nuna akwai wani abu da ake nema illa al-mawaddata fil qurba sai muka ce to qurba din su shigo wa ala ali to masu salatai sun yi ta talatai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adad al-hasa wa ramli adad al-ajidari adad al-wuhushi adad al-simaki bil bahari ko adad kulli hayyin wa mayyitin adad kaza adad kaza adad kaza wanda yake na ji wani jahili mai suna malami sai ka ji ragwanta ka ji haƙwanta da Allah wani mutum yana ada da kalli ada da kaza ada da wai yana tukan mai da la'ilu wai yana tukan masu da la'ilu ne wai buji shi ba zai yi salatin ba kai Allah ya sauke jahili ya naɗa kansa malami yana da ciwo jahilai ne sun naɗa kansu malamai wai ya mutum ba zai ce Allah masalli alayayi ka yi mana ka yi adadin mana amma ka zauna can dare ka hana mutane bacci a da da alhaza wa rami a da da kaza yana izgili da abu wai rangwanta ne wai ai kamata ya yi shi ya yi salami bai sani ba haɗarin wannan magana tana da girma kun san dalili sukan mutuncin manzon Allah ne amma jahilci to mu a salatin masu adada sun yi da yawa to salatin sai ya ce haƙa ƙadari haƙa ƙadari iyakan girman darajar manzon Allah to maganan adadal haza adadar ramli adadar to wannan haƙa kadari ne wanda a kullu kawai Allah ya sake kawo wa'annan huruf na ta'akid wa inna ka la ala khuluqin shi ma yadda aka kawo wawun na irin na dazu da inna da lamu ta tahqiqu wa innaka la ala khuluqin azim to yan uwa masoya manzon Allah da kuka zo wannan taro namu taro na masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kar in bar baya da kura ko da yake ina yin tsumbure ma ba matsala saboda dukan karatu mu tsumbure ne in dai akan manzon Allah ne wallahi in dai kan manzon Allah za ka yi tsumbure za ka yi gane ishiriniya nan ya gama yabon ya gama yabon ya ce kai kasidi muwaddin babu haƙƙin muhammadin in kasidan nawa wani dan kunci ne ne daga haƙƙin annabi muhammadu ya bayar ba wai ya gama bayarwa bane duk wannan aiki da yayi to a amma tun da na kawo wata kalma wanda za ta razana mutane cewa cin mutuncin annabi ne ka rinka cewa wai wai wai an yi wai wai ragwantaka to bari in gaya maka ka san hadarin abin da wancan mutum ya faɗa in kai ma ka faɗa ka koma ka yi sana'atu ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo samu sashen matansa safiya tana tasbihi da safe tana ta ɗiban tsakuwa tana lissafawa ya wuce ta ya tafi hidimansa ya dawo da walha ya samu bata tashi ba ya ce tun da na fita har na dawon nan baki dai baki gama tasbihin nan ba ta ce eh ya ce ni kuma na faɗi kalma ɗaya duk ta ce naki ta ce ya rasulallah kalma ɗaya ce kalma ɗaya na yi kuma duk ta ji abubuwan da ke kika yi faɗa ɗin nan aikin da kika yi tun sadan nan har yanzu duk ya ji ita ce me kace ya rasulullah sai ya ce na ce to ku wata kunnen ku fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya soki mai da la'ilu dan jahil yana ganin ya san sunna bai san ko sun suna sunna ma bai yi ba dan da wani lokaci mukan ce ya sun suna ne to sun suna ma bai yi ba malam zo nan ka dawo nan ai mutane ne suka baka wurin kuma su suka girmama ka suka baka kuma da cijo ne kai kuma babban malami yawwa to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na ce wato duk kun ji malaman mu suna abu sun fi kowa sanin sunna shi mai karayan sunan ma bai santa ba ma babban malaminsu ina da maganarsa a nan wanda a najeriya ana jin a sanin sunna irin tasu ko haddace sunna irin ɓangarensu babu kamansa shi ne albanin zaria ina da maganarsa a nan ya ce in ka bar malaman zauren nan wanda suka ke koyar da littattafan mahutasar da sauransu da ka ku da kuke da awon ahlus sunna ne ku duk karatun ku kame kame ne shi ya faɗa duk abin da kuke yace kame kame ne yace ka dubi wani katon arne a university kana ce pro pro dan ya burge ka amma malami mahaddacin alkur'ani dan kawai baya kungiyanka ka ce wai jahili ne yace ya yadda dai a irin nashi tunani kenan ya yadda dai ka ce baya baya baya kan sunna ko ya yadda a'a dan bid'a ne amma kar ka ce masa jahili to ai in bai haka ba zai zama dan izala ba kuma izala ta kare kenan ai dole ne kafin ya zama dan izala sai da saura in ya tuke gaba ɗaya ya kwace to ai kaga ya dawo bai zama da zalla ba to amma dai alal haqiqa shi da kansa yace yace duk wallahi kame kame ne karatun naku duk kame kame ne saboda haka ku je ku samu malamai ku nemi ilimi in ji su ba kaga wal haqu ma shahidati lil a'dawu ko to manzo sallallahu alaihi wasallam sai bari in ga miki abin da na faɗa سبحان الله وبحمده عددته ya ce adadan nan ya zagi adada ko? to ya zagi manzan Allah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa riba nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته وآياته waye koya mana adada waye koya mana saboda ya san sunna ya zaga ya ce an zauna ragwaye ba a san salati ba a san yin tasbihi da yawa an zauna ana adada to shi me shi ne adadan yayi adada din ko adadan yake faɗa amma sai da ya faɗa sau dubu kai ko sau biyar baka faɗa ba shi a adadan nasa ma yayi awa ɗaya bai tashi ba yana ta faɗa to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce sau da yawa bawa zai faɗi kalma bai ma kula da muhimmancin kalman bai damu ma da ya faɗe ta ba sai ta tsunduma shi a tsakiyar jahannama abokina yaya na shi yake cewa mun yi sa'a yace duk mutane ledodi ne amma mu ledan mun yi sa'a an tsora mana dutse in gogowa ya zo mu baya daga mu saboda dutse babban dutse ya danne mu to su ne irin wayannan malamai namu da suka zauna suka ilmantar da mu suka tarbiyyantar da mu muhimmancin kai 'ya'yanka ko iyalanka ko almajiranka ko wurin wanda suka san Allah na gaskiya masu tsoron Allah kenan in ba haka ba sai a yi biyu babu an je abin da aka nema an rasa gaba daya yara sun tashi ba tarbiyya ba ganin girman Allah ba ganin girman manzon Allah ba ganin girman malamai shi dama lalacewa yana farawa ne tun daga yaranta to kuma lalacewa nan daga yarantan nan idan Allah ya jar Allah ya kiyaye mu idan Allah ya jarrabe ka da baka ganin girman kowa ba ka ganin girman na gaba da kai ba ka ganin ko zai jarrabe ka kuma da ba ka ganin girman iyayenka idan ya jarrabe ka ba ka ganin girman iyayenka zai sa ka ya jarrabe ka da ba ka ganin girman malamanka idan ya jarrabe ka da ba ka ganin girman malamanka to kuma zai jarrabe ka da rashin ganin girman waliyan Allah idan ya jarrabe ka da ba ka ganin girman waliyan Allah zai jarrabe ka kuma da baka ganin girman sahabban manzon Allah idan ya jarrabe ka da baka ganin girman sahabban manzon Allah to manzon Allah ma ba za ka ga girman sa ba daga nan kuma to sai abin da Allah ya yi eh to ya za a yi ai sai abin da Allah ya yi to wannan tarurruka da muke yi na maulidi alal aqal yana sa ka a makaranta ya nuna maka manzon Allah na da girma manzon Allah na da daraja kuma ya tabbatar maka da wannan girman da darajar ya zauna maka a zuciyarka ai ko ka samu wannan ka ci babban riba da yawa muna rudani muna ɗauka mun yi abin kirki rudani ne ka tara karatu ya yi tsawon daga nan ya taɓa wata ina ce karatu ka tara karatu ne abu ɗaya sai rusa gaba ɗaya karatunka ba za ka yi na bil'amu ɗan ba'ura ba ko me ya rusa masa duk karatunsa raina malaminsa raina malaminsa ya zama masa bala'i bil'amu ba Allah ya zo ya sifanta shi da mummunan sifa kuma Allah bai ce bai ba shi ilimin ba na ba allazi atainahu ayatuna fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawin walau shi'na ilimi ɗaukaka mutum yake amma la rafa anahu biya walakinahu akhlada ila al-ardi sai Allah ya ce fa masaluhu kama salil kalbi misalin kamar kare kaga kaskanci ta ta yi muni an gama ɗaukaka shi an faɗi amma bai yi amfani wai ya zama kamar yaro ɗan ƙanƙani walau shi ina larafa ana hu biya da yin matsaga shi sai an kawo ta da siga na takayyun na kaman ka riƙe hannun yaro kana cewa zo mu tafi ko shi kuma yana yayya yana faɗuwa ƙasa yana ƙi shi ne ce lakin lahu akhlada ila al-ardi sai Allah ya ce fa masaluhu kama salil kalbi to shi fa wale taka kololuwa wani lokaci har yakan kai ga in dai kai waliyin ne har ka kai ga matsayin kana da ismul azim kana da sarrufi da shi to ban girma ya kai girma to shi yana da ismul azim din kuma malaminsa annabi Musa shi ya koya masa ismul azim din shi annabi Musa shi ya yi manya manyan takadaran almajirai guda biyu. Allah ya tsaba ne. Da takadaran almajirai guda biyu. Da Bil'amu ɗan ba'ura da ƙaruna. Wannan babban attajiri ne almajirin annabi Musa. Wannan babban malami ne almajirin annabi Musa amma duka ‘yan iska ne. To ka ce mutane iska ba ka ce ma wa'annan iska ba wa'annan ka ce musu iska. shi wannan ismul azim din aka bashi na kuɗi ya ta kuɗin har kuɗin ya wuce hankali shi kuma an bashi ilimi to wai su yahudu suna son su ga bayan annabi musa sai suka biyo wai yanzu ai ba wanda zai iya yin addu'a annabi musa ya halaka sai bil'amu shine aka zo aka tara masa kuɗi aka tara masa kuɗi aka tara masa kuɗi ka yi addu'a wa annabi Musa ya rikice ya kasa gane gabas da yamma. To shi ne je ya hau jaba da tsor sai roƙi Allah. Ka ji fa, yanzu in banda wa idan bayyana su lamfi gani shi'an falci masu huda bihinna ana'u idan ayoyi ba su wadatar da kai ba to ka je ta jikin ayoyin kana neman shirya ya zama wahala ko? yanzu kamar bil'amu ya san Allah ne ya aiko annabi Musa amma ce wai zai je ya roƙi Allah ya halaka annabi Musa zai je roƙi Allah Allah ya halaka annabi Musa kar ya yi aikin da Allah mai turo ka san hauka ta tabbata to amma makanta in ta yi nisa bayan da aka iya to shi ne ya hau dutse yana kokarin ya yi addu'o'in nasa na ismul azam din to shi kenan sai harshen sai ya rinka zarowa kuma ya rinka zarowa harshen baya koma yana ta tsawo ya rinka lallagin kare din kamar yadda manzon Allah ya kamar yadda Allah ya faɗa saboda haka shi karka samu haɗari a cikin ilimi da yawa yanzu akwai yan uwa almajirai kowa yana da irin hadarin da yake samu ka samu mutum ya je haddan alkur'ani kuma ya kuje lissafi to da Allah uban wannan yaro bai yi asara ba wallahi da islamiyya ya kai shi ya koyi karatu zuwa sabbi ko da ya koyi karatunsa zuwa sabbi ya gama ya zama iyakar da ya tsaya ya ɗanyi a halarinsa ya gaba da sallah ya kama kasuwanci ai yafi wanda ya haddace alqur'ani yaje yana tsafi ko yana luwadi kuma irin wannan abubuwan ga sunan ana jin saboda haka hadari ne babba ka tara tarin wani abu wai sunansa ilimi sannan kuma sai zamanto gabaki daya ilimin ya sa ka raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an cire maka wani abu daga martaban manzon Allah ulamata zufuri kun san hausawa suna cewa wai hausawa saboda tsabar hikimansu sai suka ce wai in ana dara wai mene wai da uwa ake yi wai me yasa suka bada kan ana dara ga baba kasan da dara abin banza ne ko amma baba ta shiga ciki da ƴaƴanta da ƴaƴan babbanu da su menene to wai tun da dai baba tana da martaba kar a ce an ci baba ko an kashe baba baba dai ta ji kunya kuma ta shiga daren ƴaƴa sai aka ce to ka'ida shi ne a fitta uwa tun farko tukuna wani ya ce to ni na karbe ki gwanin gwanin dara din ya ce na karbi baba ni ne a matsayin baba ayi ayi a ce eh baba ta ci sai a ce to ke ki fita ko to idan bahaushe ya fahimci ma in ana dara fitta uwa ake yi komai rikicewan duniya ai ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi masa wannan gatan in dai za mu yi uwarmu ko ko da abubuwa ne dai kowane irin abu ne ya zagayo ya zagayo in dai za mu yi uwarmu wanda Allah ya ce in kana aba ukun ya fara cewa sannan karshe ce habba ilaikum minallahi wa rasuli to a ya kamata manzon Allah ne za mu yi masa wannan saboda haka shi maulidi ko ka ki ko ka so ko ka yarda ko kar ka yarda ni din nan na sha arabi na ɗauki wannan nan nauya kalma na ce wallahi tallahi maulidi mu'ujizar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma mu'jiza ba wai ana yi zamanin manzon Allah ta kare bane ita mu'jiza tana bayyana tana dawama ne har zuwa yawmal qiyamah me yasa ya zama mu'jizar manzon Allah Allah ne subhanahu wata'ala ya ce ya ce me warafa'ana laka zikiraka mun ɗaukaka maka ambatonka to yanzu ana tarurruka iri-iri a yabawa ne wani ya ba da gudumawa ya kawo ci gaba ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza a tara mutane dubbai miliyoyi ko a washington ko a riyadh ko a makka ko a madina ko a lagos ko a abuja ana faɗin irin guduma wanda wani ya bayar a wani ɓangare na rayuwa to sai allah allah subhanahu wata'ala sai ya kawo wani abu shine a yi taro gagara koyo a yi taro gagara koyo don a nuna babu wanda isa yi na irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama abun ba kuɗi ake rabawa ba dan ana raba kuɗi kuɗin zai kare in ka tara mutane zaka ran zaka rasa suwa zaka ba ina kuɗin da zaka ba su to sai ya zamanto Allah din da hikimansa sai ya kawo a yi tunanin cewa a tara mutane a watan da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna musu cewa ba mai ba mai magoya baya kaman tun ana yi a zauruka a masallatai a karanta a yabe shi a faɗi girmansa a yi menene duniya sai ta kirkiro zanga-zanga in ana son mutum sai a fita layi ana mu muna tare da wani ɗan siyasa ma suna haka ko sai Allah ya kirkiro manzon Allah ‘yan zanga-zanga. Sai zama a fito a ɗaga tutoci da lemomi da banoni da me ana sai manzon Allah sai manzon. ka je ka sai guda ko sai kaura ko sai mu'azu ko sai wane ne ko ba za ka cika titin bauchi tun daga tun daga kobi a zaga bauchi a sake dawowa kobi har la'asar ta yi ana cewa sai yi guda ko sai kaura ko sai mu'azu ko sai wane ne ba ko zai yiwu amma maza Allah fa kuma ga rana ana ta raba fiye wata ana ta wahala wanda yake mahajubi ma ta ce akwai wahalar ku shi baya gumi baya gumi sai a gona sai kuma wajen kwasan amfanin gona an zuba masa a kwano a nan yake gumi amma ya ga ana gumi a rai sai manzo ya tafi wannan menene haka na kai wahalar ah shi dama in kana son samun yarda sai ka wahala sai ka zama wahalalle sai ka zama kidilalle sai ka zama mahaukaci zan muku misali lokacin da shaitan yake kaskansa babu kamar ranar maulidi in dai bayan ranar arfa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana yanda abin da yake faruwa a arfa a haɗu a arfa wannan ranan ranan Allah ne ki wannan ta Allah ce to a aka ce wa idza afaltum min arafatin fadhkurullah ko an kuma ce wadhkurullah inda al-mash'ar al-harami aka wadhkurullah duk dai wadhkurullah shi ayyan ma'dudatin duk dai wadhkurullah zo ake ta cewa anan saboda kayan Allah ne yawmul lahi ne ranan Allah ne to ka san abin da ake arfan nan wai kaga wani aiki wanda in wanda wuri in yazo mai taburma sai ya nade to wai la'asar ne aka ce an yi fakin dinta wai ba a san la'asar an yi fakin dinta an dawo da ita azhar an takuba ta da azhar kuma an rage mata yawa an rage ma azhar din yawa an mayar baya biyu aka ce a yi ta da azhar magariba aka ce an kore shi daga tafi can muzdalifa sai da ita da a yi ki ba za a yi ki yanzu ba can shi dai can saboda mai wuri ya zo mai taburma ya nade tun daga bayan azahar din nan kawai a yi ta Allah Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd labbaik Allahumma labbaik labbaik ayi kai kaga wani ya hau nan wani su daga itace wani su daga tuta ba abin da ake yi kenan wasu su hau dutse wasu su sauka wasu su zauna wasu su tashi Allah ce kai karfa ku ya hankali fa Allah ce karfa zikirin na hankali a'a uzkurullah ka zikirukum aba'akum aw ashadda zikra ku da Allah Allah Allah kamar da baba baba mama mama baba kai ku ƙara sama da haka au asadda zikira uzkuru la ka zikirukum aba'akum au asadda zikira ko yake haka an yi fakin salloli an yi fakin saboda ne to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ba a taba ganin shi dan ya zama a wulakance a kaskasce a tozarce ba kamar ranar arfa aka sifa aka ce Allah bai taɓa farin ciki da wata rana ba kamar ranar arfa mutane suna ta zafi ne suna amma ba su daina ambatarsa ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yakan fito yayi tajalli yana fara'a ya ce wannan me suke nufi ne me haka me suke nufi ne haka me fa me su ne saboda farin cikin Allah da yalla bayansa suka haukace an ce haukacewa ne ko suka haukace suka kidime suka kimauce Allah ta me suke nema ne me haka me wayannan mutane suke nufi yace duk ku je na gafarta mu duk kowa kad gafartu lakum me yasa suka samu wannan sun yi jam'in sallar magariba ban samu wannan ba sun yi jam'in sallar azhar ban samu wannan ba sun yi jam'in sallar la'asar mai tsari mai ruku'i mai sujada mai tahiya sun zo nan astahiya kullum astahiya astahiya duk ba su samu wannan ba amma wannan wanda take hargitsa din wanda ba ta da tsarin a wurinka ko wanda ba wanda a wurinka ba ta da ka'ida tunda a lokacin uzkurullah kawai aka ce kowa abin da ya ga dama ya je ya faɗa ko in dai an batar Allah ne kai ta faɗa to amma sai Allah ya ce kai dai wannan suke nufi ya ya dai haka ha sun san ba su da ubangiji sai ni kuda ne duk an gafarta mu an gafarta mu to ta manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya bada irin wannan lokaci to ana ya rasulullahi ya rasulullahi wanda ta ambatan manzon Allah yana salatin manzon Allah yana faɗin darajojinsa ana faɗin girmansa a lokacin da wasu ke zagin aurensa daga cikin kafiran duniya ana faɗin ga irin yadda ya auren auren fa ba na sha'awa ba ne auren kai ƙarshe har kafiri ne ya rubutu ya ce wallahi auren manzon Allah ba na sha'awa ba duk ba na sha'awa ba yana ba ma marayu sharta ne su zo su samu abin da za su ci su samu wajen zama yaya za a yi mutumin da ya auri ya ce kafiri ne ba ya rubutu ne ke cewa mutum ne ya auri mace farkon aurensa ma don ka san ba mai sha'awa ba ne irin na wannan abin da suke tunani sai ya auri ba zawara ya shekara arba'in farkon aure saurayi babban abin da ke so ya samu budurwa irinsa sai ya ce auri ba zawara ya shekara arba'in kuma ya shekara sama da ishirin da biyar da wannan bai ƙara mata kishiya ba wani lokaci in sun yi tunani zai ga tunanin tsari haɗu na wasu mutanenmu ya shekara ishirin da biyar bai ƙara mata mace ba har tara su bai yi aure ba ya ce sannan da tara su ne ya auri wata bazawarar har yanzu sannan daga baya ya kawo budurwa mai ƙananan shekaru sannan kuma daga baya ya ta auro zaura tsofaffi ƙwanjamammu wasu irin gasu ga yanda suke kuma ka ce wai maganar sha'awa ne yace ba maganar sha'awa a cikin al'amarin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga a irin waɗannan ranaku ake wanke manzon Allah sallallahu alaihi daga duk wani aibi Allah ya gama wanke shi amma mu ne shaidun Allah akan bayi in ba mu yi wannan ba wallahi Allah sai ya tambaye mu don manzo Allah ba zai fito daga kabari ya rinka cewa ni ba haka nake ba ko zai ne an zo an ce kaza ya yi aure ya yi menene ya auri wata mace kaza kaza an yi masa menene zai zo ne yana kare kansa babu mu ne za a tambaye mu in mun haifu da in ya haifu ha to kar ma ka kare mana yanzu misali ko kai dan ko kai ko kai dan dan ɗan babban babba ne sai aka ce ga wani ɗan babban babba na reshen da ba reshen ka ba aka ce maye ne ya gaji mai ta daga wurin kakansa eh kai shiru a kai shiru mai wannan in kai shiru duk ku mayu ne kenan ko ba haka bane tunda kakanku ne maye tunda kakanku maye ne ko kana yi ko ba kai kun gada ne ko ba haka bane ashe kuwa bayan da za a yi a taɓa wanda ya fi kakanmu ya fi ubanmu ya fi mu ya fi komanmu mu kuma mu jiro saboda haka a wannan ranaiku su ne ranaikun declaration na manzon Allah sallallahu alaihi mu faɗi darajojinsa mu faɗi kimominsa mu faɗi martabobinsa mu ce ga guduma wanda ya ba wa duniya mu ce ina wani ba shi ba mu baje koli mu ce in ka isa kawo kuma har yanzu wallahi challenge is there akwai challenge har yanzu mu ba ma ji wani abu wallahi har yanzu kana jin akwai kawo wanda yake zai zo ya bayyana mana bayyana mana ga wani an samu kaman annabi to zo ga mana batus dinsa irin darajojinsa da kiman sa da abun nan dinsa mu gani ko mu sai mu yi mu yi comparison mu ga wannan nakan nan da manzon Allah sun yi kusan kama da juna to shi dama lokacin da Allah ya samar da annabi Adamu shedan ya masa hasada sai ta zama cutar hasada ita ce farkon cuta a duniya kuma ita ce mafi munin abin da aka sace Allah da ita to hasadan nan saboda abin da ya hanga na hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka faɗa malamai suka faɗa to har yanzu wannan hasadar tana nan shedan ku duba da ya ce zai halakar da zuriyar annabi Adamu ya yi wata magana wanda malamai masu basira suka tsaya suka yi na kyawun nazari a kanta sai ce su mala'asiyan nahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim fala tajidu aktsarahum shakirin to malamai suka ce ah shedan dai me ya hada shi da yaminu ne hmm shedan me ya hada shi da baina aidihim ai shedan kan wurin zuwan sa min khalbihim wa an shama'ilihim ko ya zo ta baya ko da ko kan ai kana sallah ba a cewa shedan yana zuwa gaban kai hura ma hanci kamar yadda ya zo a cikin hadisi ko ana faɗa shedan ba zuwa hura maka hanci ko ya hura maka ido ko ya hura baya yake zuwa ya hura maka dubura yace ya ka alwala ta aure alwala ta aure in ka ji sanyi ne ka fita yace yawa na cire daya na cire daya na nan ne sai ya ce za ga wani ana ana kafara har ma ayi ruku sai ga ya fita shi an same shi kenan wani kuma sai halin bai wan kuma bai wan kuma da bai yanke bai wan kuma da bai yanke har ayi ikama bai wan kuma na nan ne to sai malamai suka ce a'a to to me hada shi da baina aidihi me hada shi da an aimanihim me hada shi da dama kuma aka ce wai in ya zo maka ta hanyar bata idan baka bi shi ba sai ya biyo maka ta hanyar shiriya in ya zo ma ta hanyar bata baka bi shi ba sai zo maka ta hanyar shiriya idan ya biyo yake shagiya ta ce a to in ya zo maka ta hanyar shiriyar nan malamai suka ce lalacewanka sai ta ce wanda ya zo masa ta hanyar bata in ya zo ta hanyar bata ya ce je kanin su ce je kana Allah kai baka waye ba in ka tsufa ka tsufa to shi wanda ya je nan su ce yana zaune da karuwa ka nemi karuwa ka sha giya yana zaune da karuwa in ka zo ka ce masa ustaz wallahi za mu bata da kai wallahi ni kake mun izgili wai me yake nufi shi ya san dan iska ne shi baya jayayya ha ba ustad ni ni ne wallahi muna haka da kai ne muna haka da kai ne ko kuma ga shi kace Allah ya saka ma da alheri wallahi bari amma da kace Allah ya saka ni kake mun izgili wai shi wajen ya san ba wajen addu'an Allah ya saka da alheri bane saboda shi sai dan ya zo masa an shama'ilihi ya zo masa min kalbihi idan ka zo ka same shi wani to me yasa ne na ce ustaz kana ta surutu to me yasa ba za ka bar wannan abun ba sai dai kawai ku yi mana addu'a Allah ya shirye mu jarabawa ne ta Allah haka zai ce ko to kaga saukin wanda ya zo masa min kalbihi ko an shama'ili kenan amma idan ya zo maka min bayni ya daika ko an aimanika sai zo ce a shekara nawa kai kana ibada tun da aka haife ka kake sallah kana azumi yau da za a haɗa hailalolinka sun kai miliyan uku salatanka sun kai miliyan biyar ga ka ka haddace alkur'ani ba za a sa ka a wuta ba ai ka fi ƙarfin wuta abba Allah ya ɗauki wannan ƙur'ani kai fa ƙur'ani ne gaba ɗayanka ya ɗauki wannan ƙur'ani ya ɗauki wannan salatai ya ɗauki wannan hailaloli duka ya sa a wuta kuma ma abun ya yi yawa ai gara karin ɗan fifitawa karin ka fifitawa kana ɗan wani abu sai ma ka huta da aljanna kan straight ahead sai ce maka ka sha sha giyan kama yanzu ba matsala ka yi zinan kama ba matsala to sai ka rinka yi akan ba matsala ka rinka sha akan ba matsala shi wancan kuma yana sha akwai matsala yana yi yana ganin akwai matsala kai kuma kana ganin kai baka da matsala to abinda kake gadaran da shi abinda kake gadaran da shi to karshe sai Allah ya zai kamar wanda ya je an tura shi cikin musulmi mahaddacin Qur'ani ne aka tura shi jakada cikin kasan turai sai suka samu wata kyakkyawan mata suka nuna masa yan sarauta suka ce ka auri wannan ya fi komawanka wajen musulmi tun zamanin sahabbai fa ka auri wannan ya fi komawanka wajen musulmi eh yadda za mu baka sarauta mu baka dukiya mu baka mai eh yadda ƙarshe sai suka ce ya koma addinin su sai ya koma to bayan an yi wani irin yaƙi aka same shi aka samo shi ya zama kirista ya auri kirista ya menene sai wani ya ce kai wanan nan da aka kamo shi ya ce mahaddacin alkur'ani ya ce da Allah wani zo mana yace yanzu gashi an kamo ka ka rabu da kiristoci ka da dan Allah yanzu duk abin da kake nan Qur'anin Qur'ani yana kanka kuwa yace ai wallahi yanzu babu komai a kaina illa rubama ya waddu allazina kafaru law kanu iya abin da yake muslim ne iya shine kadai yake kaina yace duk sauran ayoyin sun bata to haka ne sai ga mutum ana masa nasiha zan mutumin kirki yaki ya ce shi ya gane shi ya gama rikararki shi ya gama menene to sai kaga baya lazumi baya wazifa baya zikirin juma'a ya shiga wasu abubuwa daban to kaga sai wani yan yan izaya a jinsa ta tunzu waɗannan ne ake cewa za su shiga aljanna ba zai shiga ba kuma shi ya halaka wannan ya halaka shi ya halaka saboda shi shi ma ya halaka shi wannan yana ganin sai wata jami'a faɗi abu bai tabbata ba alhali kuma ya tabbata ai wannan ba zai shiga aljanna ba shi baya yi ya bar wuridin ya bar ahadi ya bar komai da komai ina zai shiga aljanna baya ma cikin tafiyar shi kuma yana ganin ai tun da haka yake to kuma yana ganin da tasbihin alama ai dan ai ai irin tafiyan kenan kaga maganar da aka faɗa yanzu wannan ne zai shiga aljanna kuma ba zai shiga ba saboda baya cikin ahadi Allah zai jarrabe shi da yan udul misaka sai ya warware wannan nifas din daga ya warware nifas din kuma shikenan misali an ce shehu abdulkadir jelani wasu suka ce a'a wani babba ne daga cikin muridansa ya yi halwa da ya yi halwa to haka su yadda suke mayyaza bainar bainar zadi wa ta'i kenan ya gama kalwa sai ya fita ya hau dutse yana tafiya dan lokacin suka shiga duwatsu ne yana tafiya sai aka ce ya abdul qadir ya abdul qadir rufi'a anka takalif yaji sauti ya abdul qadir an dauke maka takalifi kaga da a ce ba amine shi sai ce kaji hatifi da ya ji wannan sauti sai ce a'udhu billahi minka ya shaytan saboda ya san ba wanda zai ce ruza harkar ta kalim illa shaytan to abinda ba a yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yana kwance baya da lafiya shi da yake da uzuri kai in ni ne wallahi ba zan fita ba wallahi ni ne manzon Allah ba zan fita ba to an bani sauki an ce in bana da lafiya in kwanta a daki in yi sallama da ishara ko ba haka ba amma fa shi sai dora hannunsa akan Anas ya dora ɗaya hannunsa akan Aliyu a jawo shi yana tafiya ana kai shi sahu babban yatsunsa tana zane a ƙasa ana ganin zanen ciwonsa na rasuwa haka aka rinka yi masa to wanda ba a yi masa wannan fa ne le gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhara ba ce rufi'a ankar salat to ya abdul qadir ya san ba wanda zai ce rufe an kanta kalifu sai shaitan sai ce a'udhu billahi minka ya shaitan sai shaitan ya bace duk wa'annan aqabatu ne da jarrabawa sai bayan ya yi wani nisa kuma sai ya zo ya ce ya abdulkadir anta anta afdalu min fil ard wata hanya ce kuma sabuwa ta wayo a ai ka ci jarrabawa dama an kawo wannan ne an ce rufe an ka takalif ne dan a ga ko za ka bi to baka bi ba to amma yanzu ka ci jarrabawa yanzu a bayan ƙasa babu kaman kai sai ƙarya kake ƙarya kake kaga wannan ma wata hila ce ya ɗauko wata ƙofa kuma ne sake dulmiyar da mutum saboda haka dama maulidinmu nan galibi maulidi ne na 'yan makaranta wanda kullum ƙara karatu suke yi wannan jibga-jibgan malaman sukan zo ne don su ƙara musu karatu amma don su muke maulidin to akwai fitina guda ɗaya wanda yanzu shaidan ya zo min bai na aibi ba abina ya zo musu an aimanihim me yiwa mutum zai dauka wa'ancan mutanen na yanzu ba su muke magana ba muna zuwa muna karanta muku tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karanta muku bayanai wanda ya ya kunshi sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ana so ga baki ɗaya duk abin da muke karanta muku na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ana son ma a zo a ce muku duk ƙarya ne duk ƙarya ne kuma wai dan uwanku mai son maulidi wai shi yake wani dan uwanku wai shi ma yana maulidi shi yake wannan yana son ya ce muku duk abin da ake yin nan ba gaskiya ba ne na'am wai yana son ya ce muku duk ba gaskiya ba ne a wannan dai dan dan kawo muhalli shahidi ne wanda za ku gane karatunmu na baya na malamanmu na sunna na kirki wanda suka san meye annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa mana yanzu yanzu mun karanta ishiriniya ko to mai ishiriniya a harfu shi yana cewa علمت بقول جار عن صمت قلبه أهيل به الإسراء وأن كنه هده ولا أنسني ما عشت أسدو لسجده شهدت بأن الله أسرى بأرضه من المسجد الأقصى رقيا إلى العرش بجسم الذي المصطفى وبذاته وفي نظر لم يرتلد بسناته شهدت بهذا مرجما لسناته شهادة من أدى له معجزاته لسان الصفا والجن والإنس والمالك wai yana cewa daga cikin mujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sa aka fara kenan yace alif na ji kyama na ji mummunan kyama liƙaunin na wata magana jara wanda maganan ta karkace an samfi kasdihi ga barin asalin hanyar manufarsa ta gari hanyar manufa ta gari ake son a karkatar da maganan daga kanta uhila bihin isra'u wanda ake son a jirkitar da isra'i an kunye haddihi a jirkitar da isra'i daga asalin ma'anarsa haddu a nan irin na masu mantiki ne alhaddu a tarif na ce ma haddu kaza ai ma tarifu ya ce fala an sani wallahi ba zan guje ba ma istu matukan ina da rai asdu ina daga murya likaddihi don toshe wannan shegantaka da barna ya ce shahidu na shaida bi annallaha cewa Allah asra bi abdihi ya yi isra'i da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra'i daga ina zuwa ina kuka saba jin ana faɗa min al-masjid al-aqsa min min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa ko to yana son ya gyara maka wancan mummunan fahimtar ne sai sai shahidu bi anna Allah asra bi abdihi min al-masjid al-aqsa ruqiyan ila al-arshi ba wai min al-masjid al-harami a ai min al-masjid al-aqsa ruqiyan ila al-arshi ma isra'i ne ku ne kuka sa masa suna ni iraki ni iraki kawai saboda urija bihi ila sama urija bihi ila sama da yake cikin hadisi sai kuka ce amma ƙarya asalin abu min baitihi baitu mahali min masjid al-haram ne ila al-ardi shine isra'i ba wai min al-masjid al-aqsa harami ila al-masjid al-aqsa kawai shine isra'i ba to dan banan barnan da yake so ya gyara kenan wasu sun ce ai sun yarda an yi mi'raji an yi isra'i amma mi'raji ba a yi da jiki ba shi na shi lokacin da dan sauki mafarki annabi yayi kaga an gama rusa tauhidi isra'i eh da gaske ne mi'raji mafarki ne dan haka ni ma zan iya mi'raji ba zan kwanta in yi bacci ba sai in ga ana ta hawa da ni in ga annabi Musa ga annabi Ibrahim ga wani ne in tashi da safe in ce muku na ba sai ni ba to me bambanci na da manzon Allah kuma kaga an yi preemption din manzon Allah an kasanta darajar manzon Allah an dawo da manzon Allah daidai da kowa ba bai yi wannan abun ba to amma suna su kenan nasu ne sauki ne to almajiran su da suka zo yanzu sun ce bai yi ba ma kwata kwata shine hadarin da nake so in yi magana a kansa to sai ce bi jismin nabiyil mustafa isra'in nan daga masjidil aqsa zuwa al-arki da jikin annabi ya yi da jikinsa godinsa wa bi zatihi da zatinsa wa fi nabahin a farce ce lam yaktalib bi jinadihi ba abin da ya hada wannan da gengedinsa ko barcinsa babu a farce yace shahidtu bi hada na shaida haka abin yake murtiman li sunadihi ina tuhurmu da hancin makiya manzon Allah da suka ce wai wai a mafarki yayi shi ba a lokacin na mafarki yake faɗa to kuma yace maka makiya manzon Allah ne to kaga idan alfaza ya ce ma makiya manzon Allah ne yanzu kuma in kaci ai kaga ka gane malamin ka tuntuni ya ga ma duk wanda yace iradi da ma a mafarki akai makiyin manzon Allah ne shahadata man addalahu mu'jizatihi lisanul safa wal jinn wal ins nan ya kawo wani abu ne wanda mun yi magana zai tsawo wai idan ka yadda lisanul safa dutse ma yayi magana ya shaida da mu'jizar manzon Allah dutse to he kai mutun na dutse tunda dai kai mutun tashi kai mutun shaidan da dutse manzon Allah na cewa shi manzon Allah ne wal jinni da shaidan da aljinnu suka masa sai kai musu wal insi mutane kan muna nan ko wal wahdi su raƙumi su damo su wane ne wannan duk wasu mujizocin nan ne da muke kawo masu dimbin yawa duk sun yi shaida manzon Allah annabin Allah ne amma kai kana musu na ga an gaya mu wai karfe ɗaya yayi to me yasa na kawo wannan magana wani ne ya ji ya sha ya koshi da sanin qur'ani da sanin hadisi ya zama babban malami yake ganin ma kwata-kwata ba a yi isra'i ba a yi iradi ba ba a kwata-kwata ba a yi yace kuma ba ikira ne farkon saukar wa manzan Allah ba kaga dai duk maulidin ta kai dai da kakannin ka kan sun rushe ai tunda aka zo a ce a mala'ika jibrilu ya zo masa bakin kogo sannan shi ya ce masa ya kira a cikin baki ta bace kuma ya ce a ba a ba shi sallah a wajen mai iraji ba ba nan aka ba shi sallah ba kuma waye babba ma tsakanin annabi da annabi Musa har annabi Musa zai dinga cewa koma a rage maka ka je ka dawo koma a rage maka wasu abubuwa dai yadda ka san to hadarin da yake ciki shine yarda da wannan kafirci ne yarda da wannan kafirci ne ka sassabar karshe shine wa yawa na ji kun rage sauti ka sassabar karshe shine yake qur'ani bai faɗa ba ba inda qur'ani yake an yi ne iran inda akwai aya ka kawo a wani babban mahaddaci wanda ya ci gasa na ƙasa baki ɗaya ba ba cewa ya ba inda aka ce a so annabi alqur'ani ba ai shi qur'ani ai a cikin Qur'ani lungu-lungu ne da shi maganin makaryata idan ka yi karatu jigari-jigari zai tona asirinka to wancan mahaddacin ba ya gama haddasa ba ya ci a Najeriya ya ce ya ci a waje amma kuma da Allah zai tona asirinsa a shi haddan mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai satu ba satu ba ma mai mai mai mai mai ga alaran momi nan ne ne ne zuku yau hadda mai zuko ya ji naki dan shi ya gama karatun ya ci na daya a Najeriya ya je ya je ya je ya je gasar na kasa baki da mana cewa a kawo masa ayan da aka ce a so annabi to haka shi ma wannan yace babu alqur'ani Isra'il kawai aka faɗa Isra'il kuma yanda aka ce subhanan aka ce subhanan nabi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa shike don haka babu mai iraji a ƙur'ani to ni dai ɗan gajeren karatu na ina ga ya tara aya daga kalima ko سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا تكر ما نيسا karatun inda ta bace ma wannan kurtun gumin jahili ne da awon malanta shi ne da ya zo ya tsaya su ba da lalle a tsara da yadda lailan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu to gabaki ɗaya Allah ba ya gaya mana manufan Isra'il nan don me yayi ma annabi Isra'il linuriyahu min ayatina lamun nan sababiyya ce sababul Isra'i linuriyahu min ayatina wajen kuma yana son ya nuna annabi an kaskasta shi ne ya ji kowa girma to ya kaskasta annabi anan domin a nashi tunanin annabi Ibrahim ya fi manzon Allah saboda annabi Ibrahim Allah ce wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi eh ibrahima an nuna masa malakutas samawati wal ardi amma shi a wajen wannan katon jahili shi manzon Allah ba a nuna masa malakutas samawati wal in kuma ya ce anan ne a ƙasa ne daga makka ne zuwa baitul maqdisi to ina ayatin suke wayannan ayatu ne wanda Allah ke linuri yahu min ayatina babu dan ba mu san anan kasa tsakanin Makka da Baitul Maqdis an samu ayatu ba kun san abinda wannan kurtun gumin jahili ne da an malanta yayi ya rugurguza wannan jini ya ce kariya ce wannan jini idza hawa ma dalla sahibukum wa magawa wannan ya ce zalla wannan ya karyata ma zalla ya ce wannan abubuwa da ake ta annabi ya gaggani duk bai gani ba ya rikice ne ma zalla sahibukum wa magawa wa ma yantiqu anil hawa duk wannan abubuwan da ya faɗa ya ce hawan ne in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa zumirra fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ya ce ba je ba summa dana fatadalla fa kana qaba qausain awadana fa awye ila abdihi ma auha su maganar sallah su ne na wayoyin nan duk an yi su kenan ma kazabal fuadu ma ra'a afatumarunahu abatu marunahu ala ma yara ai oho eh ai ita tana tsakanin maka ne da baitul maqdis ita ce da baitul muntaha inda ha jannatul ma'awa to dan mai tsakanin Siriya ko izi ya gasha sidrata ma ya gasha ma zagal basaru wa ma daga laqad ra'a ku dawo suratul isra'i laqad ra'a minne ayati rabbihil kubra linuriyahu min ayatina ya je ya samu kaga mahadin matafiyan akramakumullah mahadin kenan linuriyahu min ayatina akai kuma an yin da aka yin kuma aka tabbatar mana ya gani dan yayi aka yi kuma da aka yi sai laqad ra'a min ayati rabbihil kubra inna lillahi inna ilaihi raji'un to wallahi kar ku yadda a rinka daga dutse a kanku ledodi ledodi mu riƙe duwatsun da suke kan mun nan kam to wannan ya kafurta mutane da dama kuma inda wani wuri zai ji masa kabbara za a rinka yi to lallai muna da aiki a gabanmu hadarori masu girma kuma akwai masu wakilcin wannan sukan je wuraren maulidi su fata-fata da wannan da irin waɗannan abubuwa su ta rusa ta rusa wai san jita-jita ne ya za a yi da annabi musa kuma ya zauna ta annabi je ka a rage wai ya za a cewa annabi wai annabi musa ya ce manzo Allah je ka a rage shi Allah bai gaya maka la yasalu amma ya fa'alu bane wa hum yasaluna to yanda na gaya muku a wata shekaru na ce muku ni tun da kun ga alƙur'anin nan duk shirya tana cikinsa masu zagin sahabban manzon Allah tun na ce muku tun inda muka samu mararaba da su tun da na ga Allah ya ce a kan sha'anin sayyidatuna Aisha ko laula istami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم sai Allah ce mene ya izu kumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mene in kun koma kuma ku mene ba mu'minai bane ko to daga yau inda kace fadi Aisha kaza kaza kaza utta li mislihi kenan kuma lamta kun mene min almu'minina dan haka duk wanda zai zo ya ce a inda kaza kaza ya jafa mata aibi to shikenan adali mislihi kuma lam yakun min al min almu'minina dan haka duk kalkalin abin da zai kawo daga nan zan gane mafita shikenan mun yi ban kwana da kai har abada saboda Allah ya ce ya izukum ya izukumullah an ta'udu limislihi abadan ba wai yau ba har abada kai ba abadan ma bata gobe tukunna kai in kuntum saboda haka in wamarin karanta qur'ani shi yasa Allah bai ce afala ya qara'una alquran sai ga gama qara'an ka da haddan ka duka da tanjimin ka da kalkalan ka da kalkala ka a wutan jahannama Allah cewa ya afala ya tadabbaruna alqur'ana mu ba sau ɗaya ya faɗa ba ga alaramomi sau ɗaya ce a fala ta tabbata na kuwa akwai am ala kulubin ma a kafalu ha ko ba wannan ko zuciyanka an sa kwado ne an kulli ba ta iya tadabburi akwai kuma lauka na ni inda gairin lahi to Allah ya sa mu gane Allah ka mana garkuwa daga sharrin shaitan Allah Allah Allah Allah yanda muka samu magabatanmu suka samu kan hanyar shirya ta son manzon Allah na gaskiya da kuma bin hanyar manzon Allah ta gaskiya Allah karka karkatar da mu Allah karka yi wurgi da mu Allah karka yi jifa da mu Allah ka bar mu akan wannan hanya mu rayu muna muminai kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan tafarkin salihan waliyan Allah kan tafarkin shugabannin mazhabobi na garin nan kuma mu cika akan haka mu sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحج للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين